ta albarka ta wani abu da shafi duk manzan Allah kenan ko littafi ne mai albarka muke karantawa sai ga duk abin da yake faruwa sai ga an zo kan gabansa ko gashi Allah ka jarabawa an gamu da ibtila'i na gobara a wani sashi na kasuwar bishwa ina fata an gane wanda musiba ce ba ragan kanuwa ba banda shafi dukiya abu ne mai shigaran dan adam sosai idan mutum ba da karfin tawakkali da imani sai ya zautu wani kuma sai ya bar Allah ma wani sai ce wai wani ne ya daza masa wani ce ai wani ne kaza shi kuma ubangiji yana yin abinsa ne a sadda ya so kuma irin yadda ya ga dama haka abin da ya kasance ba sai ya nemi shawarar ɗan adam ko idan wani ya so kaza ya same ka idan Allah bai rubuta maka ba ba zai same ka ba sai sa duk abin da ya same ka madinka na musulmi sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlib li khairan minha wannan kalma ce da ya kamata ce duk musulmi ya rike ta kuma yana kiyaye da ita yayin da bala'i ya same shi to sai na maimaita ta ina fata an gane wani haga da wannan zamu ja hankalin yan uwan da wannan bala'i ya shafe su abu ne wanda babu dadi to amma ga maganin sa manzon Allah ya baya ka yi hakuri ka fawwala ka dauka cewa Allah ne ka jarabawa kuma dama san Allah ne baka ko menene ba idan kai hakuri ka mai da abun ga Allah ka dage da wannan addu'ar zaka ga Allah ya cire maka damuwar a zuciyarka saboda zuciya tana hannun ubangiji ne haka manzo Allah tabbatar mana da shi tana tsakanin yatsu na ubangiji inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah na jujjuya ta yadda ya ga dama so ga idan ka dage da wannan azkar din duk da wannan bala'i da ya same su na asara mara daɗi suka yi haƙuri suka mai da Allah to sallah cire ma damuwar abin a zuciya wanda ne shine farkon taimakon da Allah zai baka gashi kai asara maka ji a ranka cewa hankalinka ya nutsu baka bibiyar abin a rai ka zo ka kasa bacci ƙarshen da ka samu ta jinya ko jinin ka zo ya hau ba ana samun wannan ba a ƙarshe abin da ya tafin ba zai dawo ba in ba Allah ba ne ya ga dama ya dawo kuma kukan da kai da rakin da kai da rashin mai da abin ga Allah sai Allah ya barka da bayanka shi haka Allah ke abinsa idan ka nuna cewa akwai wata mafita ba shi ba to sai Allah barka da abin kome ne haka ba za ka fita baya sannan ga an yi asara ga ka samu da bifi ga jinya don ga a ƙarshe mutum ya shiga bala'i ya susuce ya lalace ga asara ga bakin take kuma ga zunubi yana jin haushi to haushin wa za ka ji shi ne illar abin ko haushin wa kake ji to lalle a musuluncin manzan Allah shi ne a yi haƙuri ya fata an gane mutum ya jure babu daɗi ko kaɗan amma idan ka jure ka samu ƙarfin rai ka maida wa Allah lamarin tabbas muna da yaƙi ne sai Allah ya maida wa duk wanda ya haƙuri fiye da abin da ya rasa so da dama an yi irin waɗannan da yawa a gurare da dama za ga wanda suka yi haƙuri suka jure bayan shekara ɗaya biyu ga abin ma da suka samu suka dawo da arziki dawo musu a yanzu ya linka so balinki na abin da aka rasa so muna fatan su ma waɗannan yan wani abu da suka samu wannan jarabawar ubangiji Allah ka musu ɗauki Allah ba su haƙuri a zukatansu Allah ba su juriya a zukatansu Allah ba su lada mai yawa kuma ya maida musu ninkin ba ninkin abin da suka rasa lalle abu ne marar daɗi ina fata an gane to amma dama wannan shine sunnar rayuwa dole sai Allah jarrabe ka tunda ga ashe abin da Allah ya faɗa yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin al-amwali wal-anfusi wath-thamara abubuwa guda biyar Allah ya jera su yace tabbas hakika sai mun jarrabe ku kana cikin wannan wani ya kare shigowa amma mazalla ya baka magani kuma ya baka fawwalawa ga Allah ka komawa ga Allah da bibiyar addu'o'in da manzon Allah ya karantar to su ne maganin fita daga cikin bala'i kuma ka ji a ranka cewa baka zargin kowa shi ya jaza maka Allah yake cewa al-mu'minul qawi khairun wa habba ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khair ihras ala ma yanfa'uka wa la ta'jas na fata an gane annabi manzo Allah cewa mumini mai karfin imani mai karfin zuciya mai karfin jiki mai kazar-kazar mai fikira mai kaiwa da kawa Allah ya fi san shi akan mumini mai raunin imani mai raunin zuciya mai lagwantaka yace amma dukan su akwai alkhairi a cikin su tunda muminai ne sai zala ga cewa ka himmatu ka kwadaitu ga dukkan abin da zai amfanar da kai wala ta'ajas kada kai kasa a gwiwa kada ka sare kana cikin fafutuka jarabawa ta zo Allah kawo ibtila'i gobara kuma kamanta ko meye ma yace kada ka sare inji manzon Allah kai ka ce aka Allah ya jarrabe mu muna roƙon Allah ya masanya mana da abin da ya fi shi ka ci gaba da abin da kake Allah da ya baka da yanzu da jiyan yana nan shine Allah har illa ma sha Allah kuma alherin Allah baya karewa na fata an gane don aka yi haƙuri aka jure zaka ga Allah Ubangiji ya masanya mara wanda ya falake ni da yawa daga cikin mutane wani lokaci har malamai masu wa'azi ko don su ba 'yan kasuwa bane suna bani mamaki sosai malami ne ba shi da alaka da kasuwanci mai wa aiki yake na gwamnati ana biyan sa albashi mai wa manomi ne sai ga daga abu ya faru da 'yan kasuwa sai ga suna faɗan munanan maganganun da bai kamata mai ilimi ya faɗe su kuma ba ga dai bane ta ce maka a 'yan kasuwa ba sa yin zakka wani haka zalunci ne zalunci yanzu don an samu kawo kwaya ɗaya a gari sai ta dimma matan gari karuwa ne an yi adalci kenan a yan kasuwa ba sa zarka yan kasuwar gashi suna da algusu yan kasuwar gashi suna da zalunci wannan ba adalci ba ne ba ko ba ilimi ba ne gaskiya ba ilimi ba ne ba za ka ce akwai wanda ba sa yi ba amma ba daidai ba ne musulmi ya shiga bala'i kuma ka danganta mar cewa wani bala'in fasadin sa ne ya jaza masa shi ubangiji yana ka jaraba ko baka yi sako ba na fata kuna ganewa ubangiji yake cewa am hal alif lam mim a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanu kawai dan kun je kun yi imani Allah rabu da kuma ka jaraba ba yace wala qad fatanna alladhina min qablikum fala ya'lamanna alladhina mai sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin ya ce haƙiƙa mun jarabi wani suka gabace ku na al'umman annaba daban-daban Allah na ka jarabawa ne saboda a bayyana masu imanin gaske da masu imani ɗan bogi mun karanta da kuwa littafin nan cewa an je yaƙin badar Allah ya kawo ɗauki an tun sara gagarima ko to daga tafi yaƙin su uhudu fa jaraba aka samu daga tafakin kaza fa Allah ka ce an samu wannan ne don a koya a gane masu imanin gaskiya da duk yakin da manzo Allah ya ji kawai nasara ake ta ci da kowa zai ga musulunci sai gane cewa ah ashe in ka wannan annabi ba kudi kike so bai to zaka samu kudi kawai su tabin sa sai ga gahi an jage an kashe manyan mutanen annabin har guda 70 shi kansa an ji mara rauni wannan ba jarabawa bace don a bambance masu imanin gaske da masu imanin ba gaskiya ba a wata aya ubangiji yake cewa ko yace a hasiban nasu ba watan da makaranta ko yace abin nan yace am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum musulmuna kalamin qablikum masatuhumul ba'sa'u wad-darra'u wazulzilu yace yanzu kuna tsammanin kai ka shiga aljanna salin alin dan ka ce ni mu'mini ne ni salafi ne ni ahli sunna ne ni dan izala ne ni dan kaza ne kai zai kai mutu ka tafi aljanna lafiya kalba wani cikas Allah ya ce a wallahi yace tun kan irin abin da jarabawar da aka yi wa wanda suka gabace ku bata zo muku ba kamar ka san bai Allah ya Allah me ya same su yace masatumul ba'sa'u wad-darra'u wa zulzilu ko malamin suka tsaye ko baka zan larabci ka san wannan kalma kun ba daɗi bane da su alba'asa'u wadarra'u wazulzilu hatta ya kular rasul walladina amanu ma'ahu mata nasrullah tsabar girman jarabawar da nauyinta da fitintinu ga jinya ga talauci ga azalzala ga masifu iri iri annabi da kansa na lokacin ke cewa wai taimakon Allah ya zai zo ne mana an kago ko a siffata dan adam ya gaji dan adam baya son abu ya dame shi mar wahala ya yi hakuri ya jure amma abun kullun karuwa yake sun yi da Allah da ka taimaka suka ce amma mata nasrullah taimakon Allah nan yake zai zo ne Allah ce ala na nasrullahi qaribun taimakon Allah gashi nan dab da ku gashi nan kusa kusa da ku so shi yasa a sunnar ubangiji idan Allah da rubu mumini da abu ni ana fahimtar duk da cewa ni almajiri ne ba daidai ba ne ka zo ka ce wai saban ɗan kasuwa ne ya jaza musu kaza da kaza wannan ni a fahimta ta ba daidai ba ne ba daidai ba ne ba gidun ba a saɓaci masallaci da da aka wadda satinan ƙura'anan sun kai kusan biyun haka suwaya suka sace su ba masu sallah ba ne to saɓo ne ko aikin lada suka yi a cikin sahu ma saɓo mutane suke yi ko ba haka bane abu komai ma gashi nan yi ake amma mashin kadai wayar ka ba za ta matsala masallaci ni an sata mun wata a cikin masallaci to kuma saka ci shi kenan kawai sai a kawo wa masallaci gobara kenan so ne a fahimta ta kamata ya yi in mutum shiga bala'i ka yi amfani da kalmomi na laddafawa na bashi mafita na nuna mar cewa lalle an shiga jarabawa ka yi haƙuri ka jure ka daure Allah zai maida mara abin da ya fi alkhairi ina fata an gane sai a ce me ku dage da yawan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati ai ka koya musu wannan addu'o'in sai kaga Allah cire musu damuwar a zukatan su sai Allah maida musu abin da suka rasa fiye da shi ma cikin kankanin lokaci ina fata ana ganewa amma mutane kana jin abin da ke faɗa kaga abin bai kama da musulunci ba lalatin kaje gurin mara lafiya bai da lafiya zaka duba shi ka kudobi kalmomi masu dadi ya ce ba sa sa fai warke kalmomin naka amma zai ba shi ƙwarin zuciya na fata an gane kana zuwa duba ka gan shi a kwance ce ah bacci kake ɗanyi ne ce wallahi gana magana a hankali ko wallahi kana ce ah ta yi na gidikin na kama da sauƙi ai ni da ake wallah bana ɗauka da zuwa ka wani iri ma amma ga shi ne yanzu ka ware ina ga kawai ka ɗan sha magani zuwa an jira ka fita maka ɗan je bakin kasuwa ka dawo sai ɗan sa ai a shaida din sauransu ko amma kaga ce kai kai kai kai wani haka ka zama eh ji wannan lakwa kawai ya kare sai fahima da kuka an kai wasa ina fata an gane so ana so ka tunani kalmomi masu dadi in dan uwan kai shiga bala'i sai ka fada mar din ya samu ƙwarin gwiwa idan cewa an tausaya masa kuma ba shi addu'o'i daga bakin manzon Allah cewa kana maimaita wannan addu'ar Allah zai cire maka damuwa kuma ka maida komai ba komai ba zaka iya baccinka zaka ga cin kwana ka dan Allah masanya maka da wanda baka taba tsammanin sa ba an yi a guri dewa babu adadi na fata an gane ba mun san cewa mutum ɗaya fa sanadiyar mutum ɗaya duk duniya sai Allah mata rahama ba haka Allah ke abin sa ba saboda albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma ka ce dukkan mutane sama da 100 dukkan su kawai kaza kaza kaza kaza so dai muna jajantawa ƴan uwanmu da wannan bala'i ya same su muna musu addu'a Allah ya maida musu mafi alkhairin abin da suka maya kuma muna ba su lakani daga bakin manzon Allah ko bara ce daga makarantar manzon Allah cewa suna maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlib li khairan minha ba kuka zakai ba in ga zai dawo ne abu kana wani kuma kana zubi ana rike ka wannan ba musulunci bane ka koya kanka rungumar abu yayin da yazo shine musulunci wala ta karkata da ka sare ko me farkar ka da ka sare inda ka zazin fashi a jikinka da hankalinka ka gode wa Allah ka ci gaba da yi kawai na fata an gane Allah mai da mutum mafi alkhairin abin da suka rasa gashi muna karanta bala'i da jarabawa da ya samu matar manzon Allah wacce fi kauna a cikin matansa wanda shi kansa ya da yake cikin tashin hankalin da bai taba shiga irinsa ba sallallahu alaihi wasallam me yasa haka yake faruwa saboda ni da kai da kowa yayin da ka shiga bala'i ka tuna cewa wanda yafi kowa daraja da kima ga abin da Allah ya jarabe su da shi amma yaya suka yi suka fita a ciki kai ma suka kama hanyar dan ka fita a cikin musibar sarki da daraja akwai da ka gidan manzon Allah ne to yanzu ka kimanta ko ko mu ga farahu la ka zo aka yarda fa mata kana kalma ya laka jaranka haka ka ga musiba to barantana kuma gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya gaba hmm a wannan ba zai ba zai zama ba haka ba ko ba haka ba wani kuma ga alhakin hukuma ne da ya yi bincike ta ga cewa me ya kamata a idan kiyaye gaba dama manzo Allah ya cewa mumini fa ba a jimar rauni a gubu ɗaya sau biyu wani shi ne hankali kuma shi ne abin da zala faɗa mana an maka abu sau ɗaya to a ƙa'idar manzan Allah da ya karantar da mabiyansa in kai ne bin manzan Allah da gaske ne to bai kamata kuma wannan abin sake faruwa da kai ba mana ka ɗauki matakin kare faruwar abin shi ne asalin abin da yake to haka sai a ji a yi bincike akwai ƙwararru akwai masu ilimi akwai dss akwai ba wanda ba bacin ma'aikata za su yi bincike a gano abu da yawa sai ga an ɗauki mataki don kiyaye gaba da haka dukkanin kuma musulunci ya yi da haka ai sai dai nuna a musulunci na fata an gane to Allah ubangiji ya kawo ɗauki ya ba da haƙuri da juriya ya mayar musu mafi alkhairi abin da suka rasa to ma yanzu mun karanta cewa sun taho da wannan sahabi ta ce wallahi tun da ya faɗi wannan kalma ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce wallahi bai ƙara magana ba da ya gane matar manzala ta gata a kwance ta kaɗai an bar ta a ajiji sai ya ce istirza'i ta farka daga bacci daga jin kalmar istirja'insa sai ta farka ta ganta ai tana bacci ta jawo mai niqab ɗinta kamar ka ce ta rufe fuskarta ta ce daga wannan bai ƙara min magana ba don ka gane ba ƙaramin mutum ba ne shi yanzu idan damu ne fa mutanenmu ne fa ko? ah wance ya umuna ke ce anan to aka aka barci haka to yanzu dawa za a ya za a yi in abu ya faru ka nutsu kawai ka ɗauki yaya za a ɗauki mataki akan abin shine wayewa kuma shine ka san da kake amma to dan ya aka aka barki ya to me faru to a duk wannan ba aikin ka bane ya ce kawai da istirja'i sai ya jawo raƙu masa sai ya kwantar da ita kasan ai me yake nufi tace sai ta kamara kuma ta hau ta zauna ya dawo da baya daga ya ja raga mara kuma ya kama hanya tace wallahi bai mun magana ba har muka zo muka lissafi saman zan Allah a zango na gaba daga ta sauka ta tafi gurin masaukinta shi kuma ci gaba da shiga gurin da ya kamata ya zauna daga nan munafikai suka dauki kuma mummunan labari suka lalata abubuwa suka yada a cikin al'umma Allah ka raba mu da zama da munafiki to shine zamu ji tace inda sharu sha'i'a fil madina labari na kage da cin zarafi ya watsu a cikin madina ko tace kadimna al madina tace sai muka dawo garin madina bayan an gama abin da ake ko fashakaitu biha shahar tace sai muna dawowa daga bulaguro tace ni kuma sai na fara zazzabi rashin lafiya har tsawon wata daya kaga iko na ubangiji kenan tana zaune a gida ba su da lafiya bari a fito a cigaba da mu'amala da masu shigowa makota kowaye bari har labarin da kunnanta tana kwanta a daki ba lafiya tsawon wata guda labari kuma ya cika garin Madina bata ma sani ba ita ko sau daya tace wallahi bata samu labari ba har tsawon wata guda kuma Allah bai kawo wahayi ba dan ka gane girman jarabawa kenan saboda idan Allah na so zata da hukuncin sa sai ya kawo wani abu da zai ba kowa mamaki ya buga kwalwar kowa ya rude tukun daga baya Allah saukar da abin da yake so ta ce wannan su ko eh ya fi dole fi fil qawli ashabil ifki tace mutane a wannan tsawon wata gudan suna ta maganganu akan kirkirar ƙarya da aka yi na labarin da aka yada cewa wai gashi gashi gashi mara kyau game da matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace wala ashur tace wala ban ma taba ji bane ban san labarin ba tace wa ma yuribuni fi waja'i tace babu dai abin da yake saka ni kokonto ko yake saka min wata damuwa a raina a iya zaman da ne ban da lafiya tace annila ko ne ne na aramin nabi sa zama al-latiful ladhi kuntu araminhu hina astaki tace abin da yake tada min hankali guda ɗaya ne tace a wannan rahin lafiyar tawa bana samun kulawa da tausayawa da manzon Allah ya saba yi mini idan ban da lafiya a da can kafin wannan abin ya faru in tana da rahin lafiya tana da zabi to tana samun mai kulawa ta musamman da kuma kalamai na tausayawa daga bakin manzon Allah in aka shiga aka fito za a ja a duba ta ya jikin naki ya ji da kare ji kaza kaza kaza kaza ko to kuma haga dabi'a ta aya mace idan mijinta yana mata irin haka tana kare me dan shagabewa ko yawa dan abun dan nan rike haka idan kana har da likitoci ya baka ma labari da yawa har game da rashin lafiyar mata da yawan su suna rashin lafiya da gangan dan kawai su gwada waye kana son su gaba ga san su ai ta baka wala ta ce amma ta lura cewa wannan rashin lafiyar manzo Allah bai ba ta kulawa da tausayawa da ya saba mata a baya ba to suna bai ke ba ta mamaki to me ya faru haka ko aiki ne manzo Allah yawa ko wani abu ne ya faru ita dai bata sani ba kuma yanzu ba a sabata da lafiya ba ta samu kebewa daga shi sai ita su yi magana don sai ta haƙura ta su gaba da jinyar kanta tana fama da rashin lafiyar da yake fama da take fama da shi eh ta ce inna ma da kulu fa yusallimu kawai yana shigowa ne kewayenta gurin ɗakinta sai ya sallama assalamu alaikum warahmatullah ko wasu ma ya kulu sannan sai ya ce kaifatikum ya mai jikin ne ya mai jikin naku ko ba zai shiga gunta ma ya ce mata ya jikin ki ba saboda bala'i ya shiga ciki labari mummuna ya zo masa kasan kana jin haushi in an faɗi magana game da wani cewa wani ne yi kaza saboda matsayinsa a gunka akwai wanda ko mai faɗa ko a kwalarka kuma ko mai ba ruwan kare saboda ba da kima dama a gurin naka ta mutumin da yake da kuma kusancinka mai kima kuma a ce wani abu mara daɗi ya faru a gurinsa to za ka fi jin haushin abin saboda a ce agun wani ya faru daga ko daki manzala baya shiga kawai sai ya leko kewayenta gurin gidanta kewayenta ya ce ya nin sallama aka gaisa ko ya mai jikin naku da sauki sai ya wuce sallallahu alaihi wasallam wanda kuma a baya da ba haka yake ba kaga nan ba za ka gane cewa idan manzala ke mu'amala da iyalansa ko yau za a shiga a duba a kalla ya jiki a dan sa hannu a taba fuska ko ya jikin ai ba da zubin mu haka da dan yi dai abin da dan ya kamata dai ta dan dan sauki dai a ranta mhm yana sa mutai da dadi a ransa ai ko eh thumma yansarifu kawai sai tafi sa yace fa zalika alladhi yuribuni tace minhu to wannan abin kadai shi ki suka mu nake tunanin to manzon Allah menene ya faru ne ya ban da lafiya kuma tsawon kwanaki tirim sannan abin da ya samu mun a baya yanzu baya mun me yake faruwa ta ce wannan abin ne kadai ta aranta amma wancan labari bakin labarin ta ce ba ta taba jin sa ba maka tabbata ta ce wala ashku bisharri ko eh bisharri hatta ta ce ban taba ma tunanin wani shari ko wani bala'i ba ta ce a ta to har na dan samu dan sauki sauki ta rinka jin dan kamar na dan fara warwarewa ta ji cewa jikin ta yanzu bayan wata daya ta dan samu dan kwarin jiki to bare kuma za dan fita a je dan wani uzuri a dawo ta ce wa karasu ana wa ummu mista kibadar ne masari ta ce sai muka fita da ni da wata mata mamar mista wani sahabi ne mai daraja ya ji yakin badar ma kaga dai a cikin sahabi ta ji yakin badar ai ba karamin daraja bane shi tace to da ni da mamar wannan sahabin sai muka fita muka tafi mai bayan gari al'adar su ada tunda zama ne suka tashi tun irin na asalin tarbiyya da la'abin da larabawa balarabi a wancan lokacin baya yin bandaki a gidansa saboda tsantsani da yake da shi wanda ga har yanzu galibi a su ƙauyuka ba sa yin bandaki a gida ina ba sa gane in kana da damuwa da matsuwanka sai dai muke fita bayan gari shine asalin bahaushe ke bawa abinda ake zuwa a yi a bayan gari ko sai aka wai aka bashi wannan sunan ce wallahi ina so in je bayan gari abinda ake nufi zai je tsugunnu domin da mutanen kauye ba sa yin bandaki a gidansu saboda ba son ya ji wari ko ya ji zarni ko ya kyanke su duk ba zai ji wannan saboda haka sai gidansu kawai daga ɗakuna sai ɗaki sai dai a yi makewayi saboda a yi wanka amma babu gudu za a yi tsugunnu a je a maka shadda a cikin gida ba sa yi ba sa yi da mutanen ƙauyuka eh ba sa yi kawai ana yin makewayi saboda wanka ne kaɗai shi ne kawai ake makewayi ta ce ko ina ne eh wahiya mutabarradina tace can muke tafiya can bayan gari can zamu je idan muna da damuwa sai mu je mu yi taro mata su fita su biyu ko su uku je su uzurin su ya su dawo cikin gari tace wa kunna la nakruju illa laylan ila laylin tace muna fita ne da dare kadai duk uzurin ki na tsuguno tunda ba a cin abinci da yawa to cikin kadan me zai tara hayaniya ko yanzu ne mutum ba mai ciye-ciyewa ga ai bai cikin tsuguno ba ai ko wani sai dauki kwanaki ma bai wani abu ya shafi tsugunnu abin daki sai dai je bawali ko ta shi kayansa akwai irin wannan amma idan kai mai gamje gamje ne to akwai wanda an ba su ma permanent ban daki a gidan wanka a kasuwa saboda duk abin da gani sai ya ci ke ka amaro kawo kakan dadi kawo gullisuwa kawo kantu ba na auren nan ya kawai ka san bakin sa kaman inji ba ya shi so yajin cikin sa ba zai zauna lafiya ba amma ka ta abin da ka koshi shikenan ka tafiyar ka so za ka galibi in dai ɗabi'ar ka haka ne ba ka yawan ciye-ciye to mutum bai fiye tsugunno da yawa ba sai dai illar wuri ne samu da shi kamar wani na gane ma bai da ya samu matsalar malaria idan ga cewa yana yawan yin tsugunno kullun sau ɗaya ko sau biyu don wani zai ci kwana uku hudu to daga cewa jiya ya yi yau ma ya yi to daga cewa to lallai akwai alamun malaria a jikinsa ta ma ga ɗan gamza gamza fa a gidan wanka mana da fama da banɗaki a banɗakin kasa je kamar sau uku sau hudu subhanallah Allah sauki Allah ubangiji ya sauki to sai to kaga tunda ba sa ciye-ciye da yawa kuma gashi ta faɗa mana cewa da masu mata a lokacin yayin su burge wasu shine ka ci dan abinci dan kadan to abin da ka dan kadan to me yanzu gona zaka je kai za ka da bukatarsa za ka ta ce ba ma fita bayan garin ma mu je uzuri sai da daddare bayan an yi sallar magariba ko an yi sallar isha sai a fita su je su uzurin su duhu ya zo sai su dawo gida kuma sai gobe haka suke yi to ha gaban da mutanen mu ne yanzu kenan ko yanzu ka ta abubuwa ka saka ta ya dauki alala ya hada da dan wake ya dama ya danna ya dauki barin goro kuma danna a bakin sa na ruwan garzali Allah soke subhanallah tace nani wadalika qabla an takida al-kunuf qariban min biyutina tace wannan abu muna yin sa ne kafin a fara yin makewayi ko bandaki a ƙarshen gida ko a gefen gidajenmu a farkon lamarin mu tace ba a yin bandaki kuta-kuta a cikin gari sai da a fita can bayan gari kowa ya fita to a ja uzuri su amma daga baya da gari fara girma an saukar da abubuwa sun fara mutane sun fara kaza kaza kaza to sai a zo a yi bandakin a can wani dungu can ƙarshe shine bahaushe ɗabi'arsa ta da ta gaja ce maka bandaki idan za a yi bandaki ana yin ne a bayan ɗakuna can kina ce bayan ɗaki zan je bayan ɗaki ina fata an gane saka kuma yanzu mutane dama gidan naka ma gaba ɗaya bai wuce maɗakin wani ba duka gidan naka dukkan sai da ke falon wani ba gaba ɗaya gidan ma dukansa ko za ka mutanen da ban ɗaukinsu kaɗai ya kai gidaje da yawa a yanzu saboda suna da fasaha suna da manufa mai kyau suna da dai abubuwa da yawa da yawa sai ga mutum ga shi dai ba banka bai yi karatu ba ba misali bai ba dan boko bane amma da yazo kama gidan da zai kuka ganka a ciki gida ne katoto masha Allah ga ban daki ya ka gida a yanzu duk an haife ku a ciki kuma shi ya faɗi ya rasu ko ko kuka ranka ya ga gidan kaman buredi wannan daki daya wannan madaki daya wannan daki daya ga matansa ƴaƴansa guda goma daki daya ai babu tarbiyya a cikin tafiyar haga akwai damuwa a ciki idan babu sarari sai ku sai da ke koma can ku sai gida mai dan kyau kowa dan samu filaye ko da gida da ya zama da kana da tsari a gidanka domin ta a gini akwai layin tarbiyya amma kana ban daki dan kana jiran ka fito ko kuma kai kana jiran dan ka fita ban daki haga ai babu tarbiyya a cikin tafiyar babu tarbiyya iyayen da ba ka gani haka gurin su da baka dauka ba ban kana gaban daki ba da baka taba ganin a ciki ba saboda nahi tan daban ne wani guri daban sai daga kai ka fito yanda kake ganin shi kullun aka kake ganin sa amma daga to dib dib a ce maka ai akwai mudi a ciki sai ka nemi guri ka zauna Allah zo har ya fara wannan kai ka fito barka da kaza kaza kaza dan ga kana jira ya fito daga fara ko yar ka budurwa la haula wala quwwata illa billah Allah ka dauke ya Allah Allah ka ramu da kunci da talauci Allah ka yalwata ya ubangiji ta ce to lokacin daga baya ta ce lokacin ba fara rike ba fara yin bandakuna a kusa da gidaje ba ta ce wa amruna amrul arabul al'ula al'amarinmu shine kaman ɗabi'a da halaye na larabawan farko balarabe ɗabi'arsa shine bayan bandaki a gidansa kuma har yanzu ka samu asalin gini na za larabawa ne yanzu haka na zamanin za ga ba sa yin bandaki a nan ɗaki ko a yanzu haka suke ɗabi'arsu daga haidai an ci gaba da zamani ko gida ne ko ɗaki an yi babba an yi wato zaga tsakanin falonka za ka je ban ɗaki sai ka fita ka shiga ɗan wani kororo haka wani gu haka daban an dai juya da cewa ba ka da alaƙa da ɗakin da kake kwana tukunna kuma ma ban ɗakin shi ma daban tsarin da tsarin ya zai maka kawai ga ɗaki ga ban ɗaki a haɗe kawai sai ka shiga ciki so ko ba wari dai ai ka ga wato aljanu ai mu a musuluncin mu ai ban ɗaki gurin aljanu ne ya samu zalaka tare zaka yi ban daki kai addu'ar mai neman tsiri daga namijin aljani da ta macen aljani ke sa ka ta samu kesu daga aljanin zai ai baya karewa cikin iyali da sauransu ko to Allah ubangiji ya tsare Allah ubangiji ya ba mu kariya ta ce ko eh filme eh kibla gari tace al'amarin mu kaman al'amarin laraban farko ne mu bayan gari tsugunno zuwa bayan gari ya tsugunno to muna yin sa ne a yi an fita a gida sai an fita ma a gari an tafi can wani jeji can guri da ban ake zuwa aje ayi abin da ya kamata tace wa kunna na ta'azzabil kunfi ko tace muna jin damuwa da hamami da warin da irin abu da ke fitowa na iska daga bayan ɗaki su muna damunmu har yanzu ka samu mutanen ƙauye tantan ƙauyuka galibi to baya son harka da banɗaki in kai ba ɗan ƙauye ba zai iya zuwa ɗakin ka ya zauna ya tsugunno ba don bai saba ba bai saba ba zai abin zai kafin ya saba zai ba shi wahala sosai su ba sa yin haka sai dai su koma su fita bayan gari su uzurin su suna gana kamar kazanta ne haka ina ne ita zabil kulfi ana takidaha inda buyutina tace muna damuwa yana damun mu yana saka mu mujiba mu dadi ba idan akwai ban daki a kusa a cikin gida ko ga ga dakin ka ga ban daki ce ba ma san haka muna tsantsani suna da kyama da irin waɗannan abubuwa tace eh fa aqbaltu ana ummu musta tace sai muka tafi da ni da wannan mata mai suna ummu musta hina faragna min sha'anina namshi tace bayan mun je bayan garin mun goma kowa tafi ya uzurin sa a guri daban-daban to sun dawo sun haɗu za su komo gida kuma yanzu tace mun kamo hanga za mu dawo gida mun gama abin da ya kai mu fata'astarat ummu musta fi mirdiha sai ita wannan mata ta tintibe hijabunta ko zaninta ko riganta doguwa sai ya harɗe ta sai ta samu tuntube kamar za ta faɗi haka sai tangal-tangal ta take cewa ta isa mista ko ta ce ka Allah wadaran mista take kamar la'anta ko zagin ɗanta ɗin da ta haifa ta ce ta isa mista kir da wani Allah wadaran wani kamar kamar haka faƙultu sai na ce ko faƙalar ta isa mista faƙultu laha bi isa maƙulci ta ce ce me kika faɗa haka jina na aisha ta san ai ita fa uwa ce kuma take kamar la'antar ɗanta take zagin ɗanta ta take sai mata fi isa maƙulci kir da wannan maganar take wace da maganar ta kuma wannan kina zagin mutum da ta taƙin badar dan naki ba taƙin badar ba ba Allah ya faɗa mana manzala ba mu labari ba cewa Allah ya ce ƴan badar ci duk abin da suke so Allah ya riga ya faye musu kuma kilo kike zagin sa ya ji yaƙin badar haka kamar mai tana an karar da uwar matsayin ɗan tafa tana ba shi kariya bar san cewa kuma shi wannan ɗan na tafa yana daga cikin masu asasa wannan labarin ina fata kuna ganewa sai ta sabbi na rajulan shahida badaran kina zagin mutum da zakin badar kuma ki zage shi ya shi an karanta labarin wani sahabin da ya je ya ba da wasiƙa aika mutanen maka cewa manzo Allah zai kawo musu yaƙi su shirya Allah turo malaka ga manzon Allah cewa aje guri kaza za a samu wata mata da wasiƙa wani ya ba ta dan ta kai ta faɗi asirin za a kai musu yaƙi aje a karɓo wasiƙa zai ce aina aliyu aina fulani kira su aliyu da wani daga cikin sahabbai yace ku je guri kaza da dai dutse kaza ga wata mata ku karɓo wasiƙa a hannunta suka yi sabi suka kama hanya suna zuwa gurin ga matar tunda ai wahayi ne maganar manzon Allah ce sike kawo wasiƙa ta ce wata wasiƙa kuma ki kawo sai ka ce ni ba komai a jikina ta to ta je jikinki tun da ya mace ai ta duk inda ake tunanin aga abu haga ce aljihu ko a ce zakarta babu komai a ciki ta zazzage musu ba komai to sai suka sai a zasu sai ne gane ah manzon Allah fa ne yace akwai wasiƙa a gurin ki sai zar ta fi yace kawo wasiƙa ko a fille miki wuya ba kare ya annabi zai ce akwai kace babu to ta san waye aliyu aiko sai da sinar dan kwalinta gashin kanta fa ta lallaba ta daure ta kitsa wasikar a ciki saboda larabawa ne ba kai matar ka gashin ta kaman gashin ka kwalkwal ta turo wasika ka wata zaro ta yace to kawo ya karba dama me kace su karbar wasika to mun barki lafiya ba mata komai ba suka kamo hanya ana budewa kai ga wasika daga sahabi ne kuma rubuta min haɗib bin abibalta'a ga sam ɗinsa ga rubutunsa a karanta wasiƙa yana gayayen mutane muka cewa ku shirya ga manzala zai kawo muku hari ran kaza ga watan kaza kaza kaza kaza kaza wani ba tora asirin gwamnati ba ne? wala ta ji a kirawo shi a kirawo shi ya zo yana zuwa gaba manzan Allah shi ne ne bilmuminina ra'ufun rahimun sai ce masa me yasa kai haka haga suka ce a cikin tumar da manzala ya masa ma akwai alamun za a masa afuwa ba a ce masa kai munafiki kaza kaza kaza ma hamalaka ala hal me yasa kai wannan abun sai ce wallahi ya manzan Allah sai da Umar sai ya manzan Allah ba ni dama fille masa ya munafiki ne Allah ya ce a rabu da shi ibayani yace wallahi ya manzan Allah ni nayi imani na yadda cewa kai annabin Allah ne kuma kai ma ka san haka kuma Allah ya san haka ba munafinci ne ba duk sahabbai da muka taho daga hijira suna da danginsu a maka sun rike musu dukiyoyinsu ba su bari arna sun wawashe ba ni ba ni da dangi a maka na san sun kwasu duka sun haɗe ta to nan tura musu wannan wasikar na san cewa tun da Allah ya ce ka je ba wanda ya sai hana to me wasu tausaya mun ta bar min dukiya ta nema shi sa kawai na rubuta masa nan siga ba munafunci ne bayan manzon Allah manzon Allah ya ce sadaqata gaskiya ka faɗa hakan manzon Allah tabbatar da imanin sa Umar ya ce ya manzon Allah munafiki ne a fille masa ce haba Umar baka ji abin da Allah ya ce bane ya ji yakin badar fa kuma Allah mai ce yan badar if'alu ma ashitum fa inni qad ghafartu lakum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ku aikata duk abin da kuke so saboda na gafarta muku inji Allah subhanahu wataala to ga dai abin da muke so mu nuna kan mu shine duk wani yakin badar duk laifin da yi Allah ya yafe masa ina fata an gane to haga hikin yawwa da ka sake cewa yanzu kira ki rika zagin mutumin da ya ji yakin badar kuma ki zage shi kuma gashi danki ne ta ce faƙalat ya hanta a ga laraba ko ta ce ke dai wallahi mutum ne wanda tsabar shi bai san me ake a duniya ba kwata-kwata ba abin da ya mai kyau tana gida a gidan matar manzan Allah ce tana ɗaki ba ba ta san ma duk labarin nan kusan wata ɗaya ba ta taɓa jin ma labarin mu ya zo kunnanta ba na fata kuna ganewa sai mata ke dai wallahi ba ki san abin da ake a duniya ba ko kamar ka ce mutum me yanzu kenan ya yi wani abu da ka ake rijiya ne ba abin da ka sani kai duk baka san abin da a kasan nan ba sai da ake sai ga ana baka labari sai ka ta mamaki ma wai a gasho ta ce maka yi a gasho to ni na ina ta kana masallaci kana sallar kamar na ronka da tsarkun mutane ba shi kenan ba fa qultu alam tasma'i ma qala ke baki ji abin da ake faɗa bane a cikin gari fa qultu wa ma qala kace me ake faɗa ne ban labari ko ka ce fa aka barar ni bi kauli ahlul ifki sai ta kwashe min labari kakaf dangane da abin da yake faruwa na wannan mugun labari da aka kirkira da na Aisha ta ce an ta ji labarin bayan wata ɗaya da faruwar abin mu ta ce fazitu mardan ila mardi tana faɗa min wannan labarin sai rai lafiya ta ƙara ƙaruwa a jikina dama ba warkewa aka gama yi ba to yanzu kuma ga wani bikin labari mai girgiza zuciya ka ce sai kawai rai lafa ta ƙara girgiza ni ta ƙara lullube ni aisha radiyallahu anha ta sanar da nabi sallallahu alaihi wasallam ila baiti ahliha to yanzu mun ji wannan ko to ita ce da bayan ta dawo gida ita labarin da aka faɗa mata har yanzu bai bata gama tsuwa da shi ba kai sai da bare cewa ta samu asalin labarin amma na samu asalin labarin shine bari ita tafi gidansu gurin mamarta za ta sha labari ta koshi a gurin ka samu asalin ne yake faruwa daga ta nemi izinin manzon Allah ya ba ta dama ta tafi gida mana na fata an gane qalat tace fa bainama fako falamma rajatu lil ila baiti da kallar rasul sallama fa sallama tace bayan na dawo gida sai manzon Allah ya dawo yayi sallama wa qala sai ce kaifatikum ya mai jikin naku yadda ya saba faɗa kenan faƙultu sai da ce izalli ila abuwayya ta ce maza Allah ina neman izini zan je gida abin dama in je gidan mana sai ta tuki ji a dawo lafiya Allah kiyaye ko a dawo lafiya eh haka za ka ce matakka yi zan je gida karka ta kije gida ta a dawo lafiya ina ba ta an gare an ka ta kije gida ta in je gida kamar ya shawai ki je ki dawo ce oh to ko ba hiba ne karka da ka sa kanka aurenka bakin fenti baka sani ba a ga yanzu aure sabo akwai kashe kuɗi da ko kuma ga abubuwa sun zama sai a hankali to gwara ka rike saka da karfin tsiya ta ce faƙala eh ƙala ta ce wa ana hina idin uridu an astaiqinal alkabra min qiblahi ta ce abin da sai ta tafi gida shine dan in samu asalin labarin in same shi a gidanmu in ji yaya labarin yake ne da mutu wannan matar ta bata labari amma haka ba ta faɗa mata komai yadda yake ba za ta rage wani ta tubo da ba a so ta ji abin hankalin tashi wanzu ma dai abu ne ya kwace mata to na yi haka ne don in samu asalin labarin abun iyayena fazan da su salama sai maza ta tuhike ne aji a dawo lafiya sai kin dawo ta ce fa ina ne fa ta yato abawaya sai na tafi gidanmu na je gidanmu gurin mahaifana fa qultu li ummi ne ce wa mamata ya ummata araba kenan ko ya ki mamata eh to hi ba share ce ya ki me zai ce kaga wani rahin tarbiyya da yake samu mutane wai mutuna faɗin sunan mamasar ta haife shi wani babu tarbiya ko kadan a ciki mamar ka sai kuma ka sunanta kuma a gabanta kuma ita kace gayawa ita ma kuma ta yadda wannan ai hagarin tarbiya ya kare kenan ko babu cewa wani mama ko umma ko wani abu dai daban kawai sunanta na asali da ake kowa ke faɗa mata so ga wannan ba daidai bane tace ya ummata ya ki mamata hmm ina ne yauwa ma za ya tare sun nasu bihi ta ce yamma mata ki ban labari wai mai gifaro ne a cikin gari ne labarin mai aka ce ne gaibe da ni a cikin garin nan faƙalat sai ta ce ya bunayya ya ki yar'ya ta ƙarama kwantar da hankalinki ko hawwini ala nafsiki ash'ana ki kwantar da hankalinki karkita da kanki hankali kamar ka taka da Hausa kwantar da hankalinki ta ce abaki sani ba fa wallahi na rantse da Allah laƙalla ma kantil imra'atun qattun wasibat ko ina haka ne ko wabi'atun inda rajulun yuhibbuha wala hadara'iru illa aktarna alaiha kace kwantar da hankalinki ata sai ta mata wani salo wani abu da yake ɗabi'ar mata ce galibi ita sai take saboda ita mace babban bala'inta a duniya shine magana akan kishiya ita komai yake za ka yata ta da kwantar da hankalinki ai da wahala abu ne mai karanci a samun mace kyakkyawa kamar ke kuma tana auren wani mijin da yake santa kuma tana da kishoyi da yawa to illa fa sai sun mata mai tugu da makirci iri-iri kai ta alakanta abin da cewa wannan kawai sharin kishoyi ne ma'ana karki kwantar da kanki hankali ki yi haƙuri kar ma ki damu faƙultu subhanallah ta ce sai na ce rike tabbata ga Allah ma ta ke faɗa kalmar da ake faɗa in ga shiga cikin al'adabi ya ce wadda ta hadasar nasu bihi bi haza ta ce yanzu wannan labarin kowa faɗa yake a garin nan kowa an yaɗa labarin kowa ya sani kenan ta ce eh kowa ya sani alat ta ce fa bakaitu sai na fashe da kuka tilkan laila a tsawon daren nan gaba ɗaya ina kuka ta ce hatta asbahatu la yarqauli dam'an wala aktahal binaumi ta ce ta kuka tun daga wannan daren har gari ya waye ta ce hawaye na bai yanke ba kuma bacci bai ɗauke ba ta kwana tana kuka kenan ta ce wala aktahal binaumi thumma asbahatu abaki ta ce na waye gari na ta kuka saboda ai bala'i ne wannan ai ba karamin tashin hankali bane ta mana ne ana nuna maka me jarrabawa ce ta ce annabi sallama ya tashiru ba'adu ashabihi fi sha'aniha ta ce ga wata gaba ta daban yanzu mun ji labari ta komo gidansu ta samu hakikanin labari ko a wata ruwaya aka ce ta kuka baban ta zo yana rashe ta ki kwantar da hankalinki mu mun yadda mun sani baki da alaka da wannan abu ko manzon Allah ma ya yadda haka ne ki yi hakuri ki sassauta Allah zai ka fita cikin sha'aninki suka tarrahinta ne amma ina ba ta yi hakuri ba dole a yi ta kuka baya yankewa a ga ka muka wani shirka da dama ta hin kiyama ko ka ce ina ma abu sa kaho ko ya ga gaskiya to shi kuma Allah baya gaggawa shala baya gaggawa ya maka ga domin ya jarrabe ka ne kuma dan ya kara maka daraja a gun Allah din kansa kala tace to daga abu abu yayi ta'azzara an dauki wata babu wahayi kuma labari sai kara ci gaba yake a Madina mazala abun ya rasa ya za a yi ne Allah bai kawo wahayi ya faɗi ga da bai faru ba sai mun Allah kirawo wasu sahabbansa yace ku zo ku bani shawara kun dai san abin da yake faruwa to ya ya kamata in yi manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam fa manzon Allah fa wanda yafi kowa yafi komai amma abu ya dore masa kai abu ya zo taba kimarsa da zuciyarsa ya zai rika ji a zuciyarsa wannan tsawon kwanakin yace ku bani shawara me ya kamata in yi ne me abin yi Allah take cewa fada arsu sallama aliyin sai mun zalla kira sai dana ali bin abi talib wa usama bin zaid da kuma usama bin zaid an san usama bin zaid ko yau wayannan suna da kima a gurin manzon Allah sai kira su domin su ba shawara tace hina ko ina ne hmm hina eh hina sabasal wahayi da wahayi bai zo ba tsawon kwanaki kusan wata babu wahayi kuma ba sai ƙara ta'azzara yake manzo Allah hankalinsa baya kwanciya saboda an taba kimar gidansa an taba kimar matarsa abu gashi kuma ya ki ya wuce kuma Allah bai kawo wahayi ba saboda Allah ya wani hukuncin da Allah yake so zartar da shi to ya zan kai shi haske na sabu yasta shiru huma ya nemi shawarar su waɗannan mutane biyu fi shi a gangane da abin da yake faruwa fi me fi fi fi firaki ya halki sai kira su biyun nan ya ce ku zo ku ban shawara wannan abin da yake faruwa to ita wannan matar koyin sake ta ne manzan Allah fa kaga bala'i ko kaga jarabawa ko to ita wannan matar me kuka ya kamata ne in sake ta ne ko ya zan yi sai na aliyu san uwansa ne usama bin zaid jinin abuna ne masoyin manzon Allah ne zalla da kaunarsa sama da duk inda ake tunani ku ba ni shawara me ya kamata in yi in sake ta ne in huta ko yaya za a yi na fata an gane ala take cewa fa amma usama fa ashara alaihi ko bima ya'lamu min bara'ati ahlihi tace haga usama sai bawa manzon Allah shawara da irin abin da shi usama ya sani game da me dan towa iyalin kan nan fa manzon Allah ba ta da laifi wallahi kar tsaye fada yace matar ka ba ta da laifin komai ba ta wannan abin ba manzon Allah da haka kai hakuri jarabawa ce kuma Allah zai kama fita kamar ka ce haka matar ka manzon Allah ba za ta wannan abin ba ayi hakuri kawai a jure Allah zai kama fita yana ba manzon Allah shawara tunda manzon shi ne ma ba shawara na fata an gane yace wa billadhi ya'lamu fi nafsihi min me mudduhu lahum da kuma irin abin da shi Usama tunda game da yadda manzon yake kaunar na Aisha ku gane nan gurin in mutai da ka maka shawara game da matarsa to kada ka nusu ka taran kalanka a guri daya ka kawo kalamai masu saukin warwarewa ina fata an gane ka kalli abin da yake faruwa a je a zo kafin ka zata da hukunci a sake ta saboda tsakanin mata da miji wani abu ne mai dan shu'umi kadan ko wani yaro ya zo gumba mata ce baba ya ce na dan zaki wance ta uzubillahi ko ya ce uzubillah baka da hankali ne zaka sake ta kuma tattaka kaza kaza kaza mai har har gage shi ya tafi ya ƙara da bayan kwana kadan baba ya ce na ni fola zaki wance ta wai ke wani zauna ne ke damun ka ne ai iyali haƙuri ake da su mu kan ba da mun haƙuri da iyayenku ba za ku samu tare ba ai ka za ka za ka za ka za ka ta yi ka yi haƙuri da ya dawo ku ce babu tuna ce na saki wance ya ce ma hukaci yanzu kai hankali ya ce ma hukaci yanzu kai hankali da nufin ka yance ka sake ta kuma ka je daga baka zo ka ce baba nan yanzu gani ya ce amma da kada ku ka sake ta to Allah sa ka ne fa alheri yanzu ka je ka dan huta ita ma ta huta a gidansu ni kuma zan yi shawara dan yi muku addu'a ba shi kenan ba yawa to haka haka ake amma za ka ce zan sake ta kai ka sake ta mana ba haka ga mata nan da yawa kai ka aure ta mana to ba ka sake da haka Usama ya san kaunar da manzala kiuna na Aisha kuma ya san cewa kwata-kwata ba ta da alaƙa da wannan abin ce ya manzan Allah wannan iyalinka ce ka yi haƙuri ka wannan abin jarabawa ne shi kuma Allah zai ka ƙarshensa mana ka yi haƙuri a batta to ta ce ya ce kuma ahaluka rasula ce wallahi iyalanka ne ko wala na alamu wallahi illa khaira ba mu san komai game da su kuma sai alheri tunda su yan gida ne a gidan ai anan suka girma anan suka komai da komai su kai hakuri ya manzo Allah ta cewa amma Ali bin Abi Talib fa qala to nan shawara Usama ko ta ce haga amma Ali bin Abi Talib fa qala shi kuma sai ce ya Rasulullah ya manzo Allah in dirik Allahu alayhi tace yace Allah bai kuntata maka ba dan me za ka kuntata kanka akan wata mata guda daya har ka zo hankalin ka tashi ka kasa bacci shi kuma me kaunar da yake manzon Allah ne shi kuma da uslubin da biyo da shi baya saka manzon Allah cikin tashin hankali ko ta haka dan me zaka saka tashin hankali ya manzo Allah Allah bai takura maka ba ga mata nan jiwa da suka fita ba kai ma'ana kenan me a sake ta ga auro ta kawai malamai suka ce wannan kalmar ta jaza ta na Aliyu ba sa shiri da na Aisha ba fa irin namu na Hausa ba a kowa na mutunta kowa kowa na kimanta kowa amma ka ji cewa shi wannan dan cikin gidanka ne a to rayuwa dama akwai jaraba a cikin ta shi kuma kalli ya manzan Allah da shiga damuwa akan kitsin wata mace ba dan uwan shi bane to menene ga fita a rabu da yatimar cewa manzo Allah a ruwa take a huce wannan musifar ta huce ba shikenan ba so kowa da yake fahimtar abubuwa ai ina fata an gane haka shi ba laifi ba ai eh yace ubangiji fa bai takura maka ba akan ita fa tace wani yace wani sa'u siwa ha kafirun ga masanan da yawa wanda ba ita ba manzo Allah ma'ana kai a sake ta ko ba hike nan ba eh yace wata jariya kuma ma muna so mu gane samun labari game da ita to mu tambayi ku yangarta yar aikin gidanta tunda ita kullun tana cikin gidan za ta iya ba mu labari game da rayuwarta ko ba haka bane ita yar aikin gidan na na Aisha ai sa tare kullum ba sa rabuwa sa cikin gida ko to a tambaye ta game da halayen da yuna na Aisha mana ta ta shi gina kirawo ta me sunanta Barira jazakallahu khair da ta kirawo ta sai aka tambaye ta eh awala ta ce fa sala har sallama al barira sai mun kira barira ta barira zo me kika sani game da na Aisha kina ganin wani halaye ne game da ita ko ɗabi'u wanda ba daidai ba wanda ba kika ganin kamar a kona ba na rashin daidai a cikin sha'aninta faƙala take cewa ko ina ne faƙala ayi barira hal ra'ayati fi ha shay'an yuribuki kina kin taba ganin wani abu da ya saka ki kokonto game da na Aisha wani ɗabi'a ko hali ko ta mu'amala da kika kasa gane ma'anarta ma'ana kina tumata da wani ɗabi'a ko hali mara kyau yake tambayar barira don ta ba shi labari game da ita faƙalar ta ce lahu faƙalar barira ko la ta ce a ayyaman zalala ni ban taɓa gani ba ta ce wallazi ba zaka bil haƙi na rantsi da alanta roka da gaskiya in ko in ra'ayatu minha amran ko na ne agmisahu alaiha akthara min annaha jariyatun har ta sinni ta ce kawai ni abin da yake ba ni nake gani game da ita wanda yake nuna min cewa tana da matsala ta ce kawai abu guda ɗaya kai ta kawo amsa da wani irin usulubi wanda da malaman balaga suke cewa wai taukidul almadahu bima shi bihi bihi zammu a yabi abu amma kawo da wata siga wata kalma mai kama da zagi ko kuma kamar zargi kowane yare akwai irin wannan abin a ciki yanzu ka samu yan samarin zamani in zai yabi abu wani lokaci ya kawo kalma ta zagi a ciki ya ce ka kaga wata shaggiyar mota me yake nufi a ransa wato mota ta yi ne kawai ta gama yi mara kawai amma me ya ce mata shaggiya haga ai ba zagin ta kuma yake ba lokacin in kuma ga wata lamba da ta wuce ta a idansa ko ce ka bala'i ya kai mutumin ya su kaga wata bala'i kuwa shi saurayi da abokin sasan da ake nufi amma yanzu kai ne tefa na dace ka ta bala'i ka ce allah rama da bala'i ta shi ba ka nufi ba ina ba ta gane to sai suke amfani da wannan sai sai amfani da wannan kansu ni in dai akwai abin ma da nake tuhumata da shi shine wani halinta guda daya har kowa ne ka sako ne zai wani irin hali na wannan ko mai wa an zo gurin ko ka ce kawai abinta guda ɗaya shi ne yarinya ce mai karancin shekaru za ka ba ta jiran gari an shanya gari za ce aisha dala kula mana wannan aka da awaki su ci ta ce kawai kafin ka je ka dawo ta kwanta tana bacci awaki sun cinye garin kaga wani ana zama kasa mai ita fi tsabar yarinta da karancin shekaru ita a duniya ba ma abin da yake damunta ba ta ma san kawai bai ta a duniya to abin da za a abinci da shi a gida a baka ka dire kuma ka kwanta ka fara bacci haguna ya kai ƙarfin yarin take ta nuna mu za ta ai ma'ana yarinya ce mai karancin shekaru a gashi amfanin gidanta ya barta ne bar tara kuma wani abu da shafi irin wancan layin na manyan shirme wannan ba ɗabi'ar ta bane kai ta faɗi wannan haka kenan me ta yi buna na Aisha kuma ta wanke ta ina fata an gane eh kace kawai abu ɗaya ne da manzon Allah idan aka ba ta ina ne muke ko don aka bata jiran gari ina ne ko ta namu ana adini ahliha tana yin baccin ka bata jiran gari na iyalanta da za a dafa abinci da shi ko za a yi gurasa ta ta bacci kanta fa ya addajanu fa ya akulahu sai awaki na gida kanana masu shiga da fitan nan su cinye garin an yi shanya dan ya dan bushe sai ta dan kula mun nan je dan ko abu kaza a kitchen ko a cikin gida ko kaza kaza kaza kaza kan ki je ki dawo ta fara bacci ka san yaro karami shi bacci ba masa wahala yau to shi ne faƙalat faƙamar sassalama da ya ji wannan magana in ta ba ta ta ba da ita mai tasin jirgin da na aisha ga shawara an ba shi guda biyu kuma har da bai taɓa matsaya guda ɗaya ba wancan ya ce masa ya haƙuri matar ka lafiya kalba ta da matsalar komai ka riƙe su ya manzan Allah kar ka sake ta ko wannan kuma ya manzan Allah kar ka shiga cikin damuwa akan wata mata guda ɗaya in abin ba zai yi ba ka sallame ta kawai ka je ka aure wasu gasu nan da yawa to amma a tambayi barira mana sai mai take sun game da Aisha ta ce ya manzan Allah ba ta da matsalar komai illa iyaka karamar yarinya ce mai karancin shekaru zaka ba ta jiran gari ma ta kwanta ta yi bacci ta bar garin a cinye a wajen cinye shi da haka dai haga harin zai ba samu shawara guda ɗaya ba kenan hmm sai mazala tashi min yaumihi a wani rana fasta'adara min abdullahi bin ubay bin salul tace da ya tashi bayan an gama shawarar nan sai shigo masallaci sai tara sahabban sa gaba gida sai ya tashi ya musu lacca ya musu bayani yana neman wane ne zai fahimce shi zai masa kyakkyawan zato ya bashi kariya game da abu ma'ana ya bashi fahimta ta kwarai game da abin da zai yi wa abdullahi bin ubay bin salul tunda yanzu duk abin da yake ta yi a baya an nemi a kashe shi waye ce ba shi kariya manzo Allah ya kar aka kashe arabu da shi ko to yanzu gashi ya taba kimar gidan manzon Allah ga baki daya ya sa manzon Allah a cikin tashin hankali ya sa iyalinsa a cikin me tashin hankali to yanzu me zai ake so jama'a ku fahimce ni ga abin da yake faruwa kowa ya sani to wane ne a cikin ku ku yan Madina zai fahimce ni wannan mutumin dole a masa hukuncin da ya kamata tunda shi asasa wannan bala'in gabaki daya shine al-itizar ma'ana ka ne mutane ku fahimce ni zan yi wa hukunci kaza ga laifin da ya kaza kaza kaza kaza kaza ku sai ke neman shawarar sahabbansa musamman kuma su yan Madina yace fa kama sai yace mai ko ina ne eh wa huwa al munbari sai ta yi tsaka munbarinsa ya fa kala man ya'durani fi rajulin ballagani azahu fi ahli yace wa musa yan madina wane ne a cikin ku zai fahimce ni zai fahimci hukuncin da za a yi wani mutumin da cutarwarsa ta shiga cikin gidana duk abin da yake da a cikin mutane ina hanawa a komai amma yanzu bala'in nahi ya ji har cikin iyalina har cikin family na ka san ba abin da yake cutar dan adam musamman namiji kamar kitsa cikin gidansa kisa dan Allah ya jarabi mutum yana da mata marar mutunci marar kan gado marar kintatar rayuwa su za ga yana gamuwa da masifu iri-iri yana gamuwa da bakin ciki ta ganta farar ɗaya ma ya mutu lokaci saboda bakin ciki da hauki take bashi ita wannan matar idan mutum ya samu damuwa game da iyalinsa to wannan damuwa ta fi kowane zuciyar namiji sama da a ce ya rasa kuɗinsa ba yanzu namiji duk zai iya rasa kudinsa mai yawa amma zai haɗiye ba za ka ga alama ba a fuskarsa ba wani daga cikin mazan amma kitsin matarsa ko familinsa ishu na gida yana ta kuduce sa har ya fito a fili ko ya gani ya zama zaka cewa ma taraktu ba'di fitnatun adarru min ar-rijali ala nisa ar-rijali min an-nisa yace ban bar wata fitina ba a bayana me kawo maza cutarwa ga ɗa namiji kamar mata ina fata kun gane yanzu wani akan kitsin budurwarsa sai je kasa bacci ba ku su ba ya kasa bacci ba lokacin muna samari ko zai wani ya je tunin ya same ta da wani gaye ta ce maka je ka da sai gobe da yake local champion ne kawai da da gida hankalinsa a tashi kawai ta tumure ta hayi sallah tun da abin yin ba zai yi ba wajen karfe ɗan dare ya kasa bacci ya yi alawala lafiya kalawa ce mun da kai yake ban labarin fa ya ce kawai zuci allahu akbar zai fara sallah ko ya ce da haka zai fara karatun sallah kawai sai jira cewa attahiyatu lillahi ita sai shuru ya ce ah to ita attahiya ba a zaune ake yin ta bane ya kuma sai ta kai sannan ba ta yi ba to kaka har gwanda a local champion ne ba matarsa ba ce fa ba matarsa ba ce fa budurwa ce fa amma na santa ne ta masa wani abu ya kasa jurewa to na kuma ga matar da ya aura iya suka ce daga cikin masana masu bincike suka ce da yawa daga mazaje a arewacin najeriya mutum 75 da suke mutuwa cikin 100 to saba'in da biyar a magidanta kitsin gidansu ne ta kashe su shi sa dole sai ka yi addu'a kafin ka yi aure kai ta addu'a ka dage da addu'a kuma ka ka san wa za ka aura yar gidan wace ce wata ce mamarta ko dan garka ji kanka wani bala'i Allah ubangiji ya shirye da mu Allah ba mu kariya kaga kesi na iyali yana tosa dan da namiji sosai yana taguza da namiji ransa sosai yana rasa ya zai da rayuwarsa sai dai dan Allah ba shi karfin zuciya da wani kariya da addu'o'i tukunna Allah ya fitar masa abin daga zuciyarsa da aka ce wa sahabbansa waye zai bani waye zai fahimce ni dangane da wannan mutumin da ya mun cutar wa cikin gidana ya ce wa man ko eh eh ne ne wa min ruwati man qala fi ahli baiti ko cewa fi ahli ko kuma ce fi ahli baiti daga ce wannan bambancin masu ruwaya ne wani ya ce mazala cewa yayi waye zai fahimta dangane da wani mutum da ya cutar da ni a cikin iyalaina yace ahli a wata ruwaya kuma suka ce fi ahli baiti daga 'yan gidana duk da abu ɗaya ake nufi sai dai su malaman hadisi suna da wani alarci guda ɗaya hatta kalmar da annabi ya magana da ita ko da ga kalma irin ta ma'anarta daban to so sai an kawo irin kalmar da lafazin da manzala ya amfani da shi ko da ma'anar iri ɗaya ce kamar ka ce a hausa ungo karɓi ba da abu ɗaya ake nufi ba gashi duk da mika mutum kace a bayi to sai in manzala ya faɗi magana to shi ɗalibin hadisi da malamin hadisi kalmar da manzalan ya faɗa ita ke so ya kawo in cewa yi karɓi to shi kuma zai ce ungo ba saboda karya canjawa manzan Allah ma'anar da ya amfani da ita sallallahu alaihi wasallama ina fata an gane to ne zai ce wannan bambancin ruwaya ne ko cewa ya fi ahali ko kuma cewa ya fi ahali baiti ko bari mu dan ƙara sana yace fa wallahi malan tafi ahli illa khaira yace wallahi na rantsi da Allah inji manzon Allah fa yace ni ban san wani komai ba game da iyali na matata illa khaira sai alkhairi zalla ko yace wana ne mm mm walakar zakaru rajulan ma alimtu fi alaihi illa khaira kuma sun ambaci labari ita matattawa da wani mutumin da ni ban taba sanin wani abu game da shi ba in ba alkhairi ba mana mutumin kirki ne haka manzo ya wanke su gaba gidan su to amma daga gane munafurci da bala'i da tasirin sa a cikin mutane haka manzo Allah yanzu ya faɗi abin da sani game da su na zahiri dukkan zai ce mutanen kirki ne ma iyalinsa mutanen kirki ne shi wannan sahabin mutumin kirki ne to amma gashi sun faɗi wata mummunar magana game da waɗannan mutane guda biyu ko wa ma kana da kullu ala ahli illa ma'i yace kuma bai taba shiga gidana ba shi wannan mutumi sai ni da ni da shi mu shiga tare ba na tare da ni muke shiga in ka ga zo gidana tare muka shigo ni da shi saboda mazala ya yarda da shi ya aminta da shi ya san halinsa ya yarda da shi yana shigo da shi a cikin gidansa haka karamin mutum ne wannan to kage wanda Allah sai yake wanke shi eh Allah tace faqama Sa'd bin Mu'az ahad bani Abdul Ashhal sai dai daga cikin mutanen Madina Sa'd bin Mu'az ya tashi dan kabilar Banu Abdul Ashhal ne faqala sai ce ya rasulullahi ya manzon Allah ana wallahi a'biru minka ni zan dauka maka mataki akan wannan mutumin wallahi ni zan dauka maka mataki kawai ka bada umarni waye mutumin kawai za ka kaddamar da shi ya za a abin da ba ka sa manzo Allah ba ni umarni kawai ni kaɗai ma na isa kamar ka ce haka ta yace in kana min al-ausi ko da rabana unqahu in dan kabilar ausi ne zamu je fille masa wuya ma'ana mu kashe shi wa in kana min ikwanina min al-kazra ko amartana fa nafa'al bihi amraka in kuma ba dan ausu bane ba dan kabilar mu bane dan kazirat ne dama kabila biyu ne a madina al'ausu da kazirat to in dan kabilar waɗannan mutu abokanan namu ne kawai ba mu umarnin da kake so a masa sai mu ji mu mar kawai ko me ka faɗa shi za a masa in kuma dan mu ne dan gidan mu ne dan zuri'ar mu ne kada shi kawai zamu yi manzon Allah tunda ya taba lafiya ya taba zuciyarka ya bata maka rai ko faqama sa'ad bin ubada yana faɗin wannan sai sa'ad bin ubada shi kuma tashi shi kuma mai wa huwa sayyidul khazraj shi kuma dan kabilar khazraj ne shine ma shugaban su wa kanat ummu hassan ko bintu ammihi kuma mamar hassan bin sabit yar babban sa ce min fakirihi wa kana kabala zalika rajulan salihan malaka ta kafin wannan abin ya faru yace mutumin kirki ne ba shi da hayaniya ba ruwan sa hankalin sa kwance yake amma yanzu da Allah ka jarabawa shedan da ya amfani da wani bala'i kuma a gaban manzon Allah dan a nuna maka bala'in jarabawa da kuma inda ake shiga tashin hankali a duniya ga manzon Allah kan munbari yana magana ga sahabbai wani ya tashi ya ce za mu yi maganin sai manzon Allah in dan kabilar mu ne za mu fille masa wuya in kuma dan kabilar kaza ne ba mu umarni sai mu masa umarnin da ka faɗa masa sai shi kuma dan kabilar sai ya ce a a ko mutumin kirki ne ba asalin sa bai a sanya da wani abubuwan ba amma fa kama kawai sai tashi ya ce walakin tamalatul mai alhamiya kawai sai kabilin ce kama shi jarabawa ce duka wannan jarabawa ce na ba ta gani faƙala sa'ad bin mu'ad kazzabta kawai sai cewa wancan ƙariya kake a kalmar ce mai zafi ai ce ƙariya kake eh la'amurullahi la taqatulannahu la rantsa da Allah in dan kabilar ku ne ba za ku kashe shi ba ƙariya kake in a kabilar ku mutumin yake ba abin da za ku masa aka kai wani tsohon bala'i da da can yana so kuma kunno kai yanzu bala'i kan bala'i ke eh ko la taqlamu ne wala min taqaddur fi afi zali ala zalika ba za ku iya ba fa qama usayd ibn hudayr sai wani sahabi shi kuma tashi mai suna usayd ibn hudayr sahabbai ne fa daga su fa waliyan Allah ne fa shi wannan sahabin fa usayd ibn hudayr fa sun je gidan manzo Allah taran su bi da abokinsa sun yi hira za su dawo gida ana cikin duhun dare ba kaga lokacin babu sterilizer ko babu ta ba komai duhu ba farin wata sun kamo hanya kawai sanda a hannun daya kai ta zama kawai torchlight haske ratsau-ratsau su bisa tafiya to kowa bai san wannan karamar wa Allah yau ita ba suna zuwa janshin wannan zai shiga an ga dogon masallaci wannan kuma zai shiga bakin islamiyya a ga za a rabi kenan ko kawai sai sandar wanta ita mata kunnu ta wannan mata kunnu kawai suka tafi da haskensu haka wani Allah ne amma haka ga wani bala'i yanzu da su kunna a ciki don ka gane jaraba bala'i ce Allah ka tsari imaninmu shi da an cewa wancan ƙarya kake wanda aka ce na ƙaryan kuma shi babban sa ne shi ma sai tashi zai karewa a ga bala'i zai faru kenan bala'i zai kunna matatin manzan kuma ga manzan Allah tsaye sallallahu alaihi wasallam wayo ibn ammi sa'ad shi dan babban sa'ad ne ko ya'ani ibn mu'az fa qala li sa'ad bin ubada kazzabta al'amrullahi yace wai wancan da yace babban sa kai kake da yace ƙarya kake na farko ko in wallahi ba za ku iya kashe shi ba sai wani ta yace a'a kai ne kake ƙarya haka zai kwato babban sa fada kenan zai kwato dan uwansa fada kenan haka bala'i zai kunna a cikin mutane kenan yani ibni mu'az ko yace la la'amrullahi laqtulannahu yace wallahi zamu kashe shi fa innaka munafiqun kawai sai cewa sa'ad bin ubada yace kai dai munafiki ne tujadal annal munafiqin kana kare munafikai ne kawai kaga bala'i zai kunna kenan to an zagi shugaban kabilan nan shugaban kabilan shi ma an zage shi to su wani nasu bari a rage shugabansu su shuru su ma nasu bari mai zai fara ƙarshe yaƙi fada bala'i naushe-naushe ba a fita daga wancan bala'in ba kuma ga wani sabo ya ƙara faruwa to shi ne jaraba da ake kawo mummune lokaci ba lokaci malamai suka ce ma galibi na alajar ka jarabawa bai zai kawo guda ɗaya ba in ga gona bai faru mara daɗi to ka yi haƙuri ka ji da kuma ka shirya wani zai faru a take galibi za ka laƙi abinsa don a jarraba imaninka na fata an gane ko ba a gane mai imani sai jaraba ta sauka ko yau kai kai dai kana kare munafikai ne ko wata sarar hayyali al'ausu alwal kadran nan da nan kawai sai bangare biyu kowa suka taso al'ausu sun tashi tsaye kadran ma sun tashi tsaye a wasacin manzan Allah fa ga manzan Allah kuma a cikin su fa ga shi aka bari fa yanzu ba ta maganar manzan Allah suke ba kawai suna kokarin kare junansu wannan ya zagi wannan wani ya zagi wannan ana neman a yi fada a idan ba a zara tafi ba a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta hammu a tattalu suka yi nufin su fare fada tsakaninsu wa rasulullah sallama ko ƙa'imun alamun bari mazala kuma na ɗaka mun bari falam ya zala sallama ya fi fiduhun hatta sakatu wa sakata mazala ya ci gaba da cewa kun shuru kun nutsu jama'a ku saurara jama'a saurara haka yanzu wancan maganar ma an ba sai ta ake ba yanzu domin wannan abin ne yanzu da ya faru to da bala'in ya shiga ciki da raba kan musulmi kenan to wannan kuma shine asalin abin da munafikai suke bukata na fata kun gane a raba kan musulmi a rage muku karfi ku rinka yaƙi da kanin junanku shikenan bala'i ya zo za ka kwantar musu da hankali ku jama'a ku saurara ku saurara tukunna kuma har Allah ka daukin sa suka gane fa ah ai ga manzon Allah a cikin mu ai wani shedan ne ya shigo yanzu kowa kuma sai ya shiru sai aka nutsu aka zauna manzon Allah shi ma sai ya shiru sallallahu alaihi wasallam to sai mu tsaya anan kenan ko sati da muna raye sai mu zo mu karanta mu ji kuma me ya faru dan ka gane bala'i da jaraba da yake zuwa mu'mini da aka dai har kullum duk yayin da bala'i ya faru gare ka da jaraba mara daɗi to ka tuna cewa ya faru da suka fi ka daraja har agun Allah ma da aka kai da Allah maka haka ma alamun Allah na san ka ne don ka yi haƙuri ya baka lada ka yi haƙuri kuma ya maida maka abin da ka rasa in na asara ne muna fatan Allah ubangiji ya maida mafi alkhairi abu da kowa rasa cikin wannan bala'i da ya faru ga yan kasuwar mu a bangaren wannan wurin da aka yi gobara muna kuma fatan Allah ba su haƙuri da juriya sauran kuma gaba ɗaya Allah ya kiyaye mu Allah ƙara kiyaye ta har illa masalakar a ƙare ta don isar ubangiji Allah ka rawa mu da bakin ciki duniya da lahira subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik